إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا أيها المسلمون ها هو شهر الخير والجود قد رهل وها هي لوعة الفراق في قلوب المؤمنين الصادقين فإنهم ودعوا عز صاحبه وأغلى حبيب ولكن سلوانهم هو رجاء تجدد اللقاء المعمل وقبول المولى عز وجل ما قدموا فيه من سالح القول والعمل أيها المسلمون ماذا بعد رمضان سؤال يحتاج إلى وقفة تعمل ومحاسبة فليس من صفات المسلمين أن يتركوا طاعة الجبار مع غروب الشمس رمضان بل المؤمنون السابقون بعد رمضان على وجل وخوف وشفقة من أن ترفع أعمالهم الصالحة فلا تقبل فهم يرجون الله ويدعونه ويسألونه أن يتقبل منهم ولقد كان السلف الصالح يجتهدون في إكمال العمل وإتمامه وإتقانه ثم ثم يهتمون بقبوله ويخافون من رده روى الترمذي وغيره أن عائشة قالت سألت الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون قالت عائشة أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون قال لا يا بنت الصديق أو يا بنت أبي بكر ولكنهم الذين يصومون ويسلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم أولئك الذين يسارعون في الخيرات قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كونوا لقبول العمل أشد اهتماما من العمل ألم تسمعوا قول الله عز وجل إنما يتقبل الله من المتقين وعبد الله بن عمر رضي الله عنه دخل عليه ساعد يسأله فقال لابنه آتيه الدينار فأعطاه فلما انصرف قال ابنه تقبل الله منك يا أبتاه فقال لو علمت أن الله تقبل مني سجدة واحدة أو صدقة درهم لم يكن غائب أحب إلي من الموت تدري ممن يتقبل الله منه إنما يتقبل الله من المتقين فأعظم ما تفنى به الأعمار وأجل وأطيب ما يرجوه المؤمن هو قبول عمله فصلوا ربكم وأنتم قد ودعتم رمضان أن يتقبل منكم صالح أعمالكم وأن يغفر لكم ذنوبكم ويعتقكم من النار واعلموا عباد الله أن المؤمن الصادق حاله بعد رمضان كحاله أثناء رمضان يجتهد في الاستمرار في الطاعة والمداومة على الخيرات وتلاوة القرآن لأنه لم يكن يعبد رمضان بل كان يعبد رب رمضان ورب رمضان هو رب الشهور كلها أيها المسلمون من الأعمال الصالحة التي يحرص عليها المؤمن في هذه الآية في هذه الأيام صيام ست من شوال فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر قال العلماء وإنما كان ذلك كصيام الدهر لأن الحسنة بعشر أمثالها فرمضان بعشر أشهر والستة بشهرين نسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وأن يبلغنا رمضانا أعواما عديدة أيها المسلمون لئن انتهى موسم رمضان وانقضى موسم الدعاء والقيام فبين أيدينا مواسم متعددة وفرص متوالية بين أيدينا موسم يتكرر في اليوم وليلة خمس مرات الصلوات الخمس قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين وبين أيدينا القيام الذي لا ينتهي فهناك الوتر والتهجد والقيام الليل قال تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا بين أيدينا لحظات الأسحار حين يقوم الإنسان الليل والساعة الإجابة في ثلث الليل الأخير بين أيدينا موسم أسبوعي وهو صلاة الجمعة وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه بين أيدينا صيام البيد والاثنين والخميس قال صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض على عملي وأنا صائم رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني فالله فالله في مداومة الأمل عباد الله في مداومة العمل الصالح فالمؤمن هذا ديدنه عبادة وطاعة حتى يأتيه العجل فاللهم لك الحمد أن أنعمت علينا بإدراك شهر رمضان وأنتنا فيه على الصيام والقيام وتلاوة القرآن والصدقة والإحسان وكل هذا وغيره من جودك وكرمك اللهم تقبل منا واغفر ذنوبنا وضاعف أجورنا وآت رقابنا ورقاب والدينا من النار يا أكرم من سئل ويا خير من أعطى هذا فصلوا وسلموا على نبيكم كما أمركم بذلك ربكم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه, عليه بها عشرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين اللهم اغفر لنا في رمضان وبعد رمضان يا حي يا قيوم وبارك لنا وفي علمنا وفي أعمالنا وفي أموالنا وفي أزواجنا وأبنائنا وفي بلدنا يا رب العالمين اللهم أعطه رمضان علينا ونحن في أحسن حال اللهم لا تجعل رمضان هذا آخر الأحد بيننا اللهم اجعله شاهدا لنا ولا علينا اللهم لا تجعله آخر الأحد من صيامنا أي من صيامنا إياه فإن أج... فإن جعلته فجعلنا مرحوما ولا تجعلنا محروما الحمد لله على التمام الحمد لله على البلاغ الحمد لله على الصيام والقيام الحمد لله على التلاوة والقراءة اللهم اجعلنا ممن سام الشهر إيمانا واحتسابا ودرك ودرك الليلة القدر وفاز بالأجر اللهم اغفر لنا ذنوبنا واجعلنا من المقبولين اللهم إنا نستودعك رمضان فج- فاجمعنا بمن أحبب بمن أحببتهم فيك وأحببنا فيك وجميع المسلمين نسألك يا ربنا في ختام هذا الشهر الكريم بركة الدعاء وطهارة النفس وصدق النية وصفاء الباطن والظاهر ونور الختام لشهر الصيام يا الله اللهم لله اللهم لله على التمام الحمد لله الحمد لله على التمام الحمد لله على عظيم المن والإنعام اللهم إنها أياما تمضي بسرعة فاجعل لنا فيها نسيبا من الرحمة والمغفرة والعتق من النار اللهم اجعلنا ب... اللهم اجعلنا بها من المقبولين الذين استجبت لهم وبشرتهم بجنتك يا حي يا قيوم وحققت لنا كل ما نمت... كل ما نتمناه يا الله اللهم الحمد لله على التمام الحمد لله على البلاء الحمد لله على الصيام والقيام اللهم اجعلنا ممن سام شهر ايمانا واحتسابا وادرك الليله القدر وفاز بالاجر ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين mu tana magana akan bayan ramadan kafin mu fassara ba mun tashi da rashin dr idris abdullahi dutsen tanshi wadda na tsammanin mutane da yawa sun ji labarin haka yadda ma labari ya riske mu an riga da an yi jana'iza muna roƙon allah ya gafarta mishi kurakuran da ya aikata muna roƙon Allah ya fi masa majalisinsa da iyalinsa duka muna musu ta'aziyya ubangiji Allah ya gafarta kuma ya bada haƙuri idan ta muta zo Allah ya samu cika da imani mutuwa tana nan kan kowa kuma ba ta sanarwa roƙonmu shi ne Allah ya ba mu kyakkyawar cikawa da ayyuka nagartattu hudubar mu ta kyanta shine bayan ramadan me ya kamata mutum ya zama bayan ramadan fatar da shi ne duwaɗanda abubuwa da ake tafaɗinsu ana tafaɗinsu ne saboda ɗan adam ya samu ya shiga aljanna ma da yawa hankular ba a nan suke ba hankula suna nan akan yayayen duniya kuma ga irin yadda duniyar take ba wanda yake da tsammanin wannan mutumin a wannan lokacin zai bar wannan duniya kuma gashi ya bari kuma shi kenan har abada har abada an gama kuma gobe kai ne ko ni ko wancan ko waccan ko waccan ko waye Allah baya bada notice kuma duniya baya barin ta ta tsaya dan wani ya mutu tafiya kawai za ta ba wani abin da za a daina ka dauka dan ka mutu ba abin da za a daina komai yin sa zai tunda manzo Allah ya tafi ba a daina komai ba ba wani wanda dan ya mutu za a daina jama'a mu kyautata mu kan mu zato mu kyautata mu kan mu zato daina mummunan zato akan mutane ka zauna kai ta rubutu na maganganun da ba su kenan ba ba daidai bane al'umma a ji tsoron Allah wallahi ina tausaya ma al'umma mutane suna kallon kamar duniya nan in an mutu a cikinta ba abin da za a yi za a yi wannan ya fito a nan ya zagi wannan wannan ya fito ya bata wannan wannan ya fito duka abin da ka shuka shi za ka girba ka yi wa mutane kyakkyawan zato ka daina bibiya sai ka samu laifin mutane Allah in haka zai yi maka ba za ka tsira ba a lahira ina jin tausayin wasu mutane ba ba ka da aiki sai bibiyan yadda za a yi a samar da wani sharri akan wani in Allah haka zai saka ka a gaba ranar tashin alkiyama ya maka wannan binciken ba za ka tsira ba annabi cewa man nuqishal hisab faqad halak duk wanda Allah ya ce zai masa ɗaya bayan ɗaya toron filili wallahi ba zai tsira ba ba wanda ya isa ya tsira a cikin mu wallahi dan haka mu yi makan mu kyakkyawar fata mu rinka yi makan mu kyakkyawan zato in laifi ya faru je kai masa nasiha gaya masa ja hankalin mutum wannan shine abin da addini ya sani amma fallashe-fallashe da tone-tone da bincike-bincike wannan wani matsala ne mutum ya ci gaba da yi ba wai cewa muke ka daina ba ka ci gaba da yi ai kowa abin da ya shuka zai girba kowa abin da ya kuma kamar yau bayan ramadan mai ya kamata mu zama mun koyi darussa cikin watan ramadan mai ya kamata mu zama bayan ramadan shine hudubar za ta yi magana godiya ta tabbata ga Allah muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman gafara shi muna neman tsari daga sharrin rayukanmu kuma munanan ayyukanmu wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya shiryar da shi babu mai batar da shi wanda ku Allah ya batar da shi ba mai shiryar da shi muna shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah guda daya wanda bai da abokin tarayya muna shaidawa lalle annabi Muhammad bawansa ne kuma manzansa ne Allah ya ce ya ku masu imani ku ji tsoron Allah matukar jin tsoro kada ku mutu sai kuna masu miƙa wuya zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya ce ya ku mutane ku ji tsoron Allah ubangijinku wanda ya halitta ku daga rai guda ɗaya sannan ya halitta a jikin wannan rai din matar wannan rai din kuma ya watsa a tsakaninsu maza da mata wajen haifuwa ku ji tsoron Allah wanda kuke roƙonsa bukatunku kuma ku ji tsoron Allah wajen yanke zumuncinku Allah ya kasance a kanku mai saurare ne da abubuwan da kuke aikatawa sai ya ku masu imani ku ji tsoron Allah kuma ku faɗi magana tabbatacciya Allah zai kyautata ayyukan ku kuma ya gafarta muku zunubanku wanda duk ya ji tsoron Allah ya yi ma Allah da'a ya wa manzon Allah da'a to wannan ya rabauta rabo wanda yake mai girma bayan haka lalle mafi gaskiyar zance littafin Allah ne mafificiyar shari'a mafi alheri ita ce shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mafi sharrin al'amura kuma su ne ƙagaggun abubuwa cikin addini dukkan wani ƙagaggen abu a addini bidi'a ce kuma dukkan bidi'a bata ce kuma kowace bata wuta take zuwa bayan haka ya ku musulmai wannan watan alheri da kyauta ya tafi yanzu abin da ya rage begensa kawai na rabuwa da ake a cikin zukata nan ma wasu ne suke begen rabuwa da shi din wasu kan ma sun manta da shi muminai masu gaskiya da gaskata Allah tabaraka wa ta'ala masu imani a cikin zukatansu suna jin takaici da radadi na rabuwa da watan Ramadan saboda alhairan da yake ciki domin su sun zamanto sun yi kira sun yi addu'o'i sun yi ibadoji iri daban-daban kuma babban abokinsu na alheri mai ɗora su akan ayyuka nagartattu ya musu ban kwana mafi tsadar masoyi shine watan shaharu ramadan wanda ya zo da gafara da ‘yantawa mutane daga barin wuta ya kuma zo da alhairai iri daban-daban sai dai har yanzu zukatan waɗanda suka yi imani bata bushe ba tana roƙo da ƙauna na jaddaduwar sabuwar sake gamuwa wata shekarar sannan kuma suna roƙo har yanzu da tsamar ƙauna da suke da shi na karɓan ayyukansu a wajen ubangijinsu mafi ɗaukaka cikin abin da suka gabatar a cikin wannan wata mai alfarma na daga nagartattun maganganu da kuma ayyuka da suka aikata ya ku musulmai me zai biyo bayan ramadan tambaya ce wadda ya kamata kowa ya buƙaci amsa a cikin zuciyarsa kuma ya yi maransa hisabi da irin amsar da zai bayar baya cikin siffar muminai musulmai bayan Allah a ce sun bar yi Allah da'a domin watan Ramadan ya wuce muminai daga cikin siffofinsu shine za su ci gaba da yi Allah da'a bayan wucewar wannan watan Ramadan bal ma muminai masu gaskata Allah bayan Ramadan suna ma cikin tsoro da damuwa da kuma rafkana da jin tsoro ko an ɗaukaka aikinsu an kai shi wajen Allah tabaraka wa ta'ala ko kuma ba a ɗauka ba ko ba a karɓa ba suna ne da kyakkyawan tsammani da ƙauna a gurin shi Allah tabaraka wa ta'ala kuma har yanzu suna addu'a kuma suna roƙon Allah akan cewa shi Allah ɗin ya karɓa musu muna roƙo ya Allah ka karɓa mana ayyukan da muka yi cikin wannan wata sannan kuma da irin kyautata ayyuka da suka yi da kyakkyawan zato ga Ubangiji sun himmatu kwarai da gaske wajen cewa Allah ya karbi wannan aikin domin suna jin tsoron kada sun sha ishirwa sun sha yunwa sun sha rashin bacci kuma Allah ya dawo da wannan aiki Allah ka karbi wannan aiki Imam Tirmidhi ya ruwaito hadisi da shi da waninsa daga matar manzon Allah Aisha tana cewa ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan wannan ayar ayar tana cewa waɗanda suka bayar da abin da muka ba su amma zuciyarsu tana cikin firgita da tsoro ba suna jin tsoron komawa wajen ubangiji aisha ta tambayi annabi take cewa shin waɗannan mutanen kan su ne waɗanda suke shan giya suke sata su yasa suke jin tsoron gamuwa da Allah manzo Allah ya ce a'a ya ke yar mai gaskiya a wata ruwayar ya ce ko ya ke yar abubakar ai waɗannan mutane su ne waɗanda suka yi azumi kuma suka yi sallah suka yi sadaka amma suna jin tsoron ko an karɓa ko ba a karɓa ba wannan daga cikin siffar masu imani duk inda kai aiki to kana da jin tsoron ko an karɓa ko ba a karɓa ba wajibi ne ya zamanto ka roƙi Allah ya karɓa Nabi Ibrahim ya gina Ka'aba lokacin da ya gina ta da shi da ɗansa Ismail cewa yake ya Allah ka karɓa daga gare mu ya kai bawa da kai azumi ka kalli wanda yake addu'ar a karba masa aikin shine annabi ibrahim da kuma ɗansa isma'il ƙololuwar daraja sannan kuma ka kalli abin da suka gina shine ɗakin ka'aba suka gina sannan ka kalli gurin da suka yi ibadar wanda kai ba ka da ko ɗaya a ciki amma duk da haka annabi ibrahim yana jin tsoro yana roƙon allah ya karba masa ina mu da muke nan da haka ka tsananta addu'a a wajen cewa allah ya karbi ibadarka cikin wannan wata Ubangiji ya ce irin waɗannan mutane su ne suke da gaggawa zuwa ga aikata aikin alheri. Ali ibn Abi Talib yana faɗa yana cewa Allah yarda da shi. Yace ku kasance a wajen karɓan aiki kuna da himma matsananciya da roƙon Allah akan ya karɓi aikin ku sama da aikin da kuke aikatawa. Ku roƙi Allah sama ya karɓi aikin ku sama da yadda kuka yi aikin. sai ya ce ah ba ku ji faɗin Allah ba ne da ya ce ai yana karɓa ne kaɗai daga wajen masu tsoron Allah abdullahi ɗan umar Allah ya da shi yake cewa wani mutum ya shiga wato wajen babansa mutumin da ya shigo sai yana roƙon babansa dinari sai ya ce maɗansa abdullahi ya ce ba shi dinari sai ya ɗauka sai ya bashi lokacin da ya juya baya ya tafi sai umar yake ce maɗansa Allah ya karɓa abdullahi yake ce ma babansa Allah ya karɓi wannan sadakar da kai daga wajenka ya babana ya ce a baka ji abin da Allah ya faɗa ba a umar yake cewa da na san an karɓi sadaka ta guda sujjada ta guda ɗaya to babu shakka ko wannan dirhami da na bayar sadaka babu shakka da zan kwana ina farin ciki domin Allah tabaraka wa ta'ala cewa yayi yana karba daga masu tsoron Allah mafi yawan abin da ka rasa shine na rayuwa ya tafi a cikin wannan lokaci kuma ajali yana kusato ka saboda karewar kwanuka mafi tsarkin abin da ya kamata ka fi kauna a wajen mumini shine ka fi kaunar karban aikinka a wajen Allah ku roƙi Allah ya ku bayin Allah ku da kuke ji da irin bankwanan da kuka yi watan Ramadan ku roƙi Allah tabaraka wa ta'ala ya karba daga wajen ku kyawawan ayyukan mu ku roƙe shi gafara ya yafe muku zunuban ku mu ku roƙe shi ya yanta ku daga barin wuta ku sani ya ku bayin Allah shi mumini na gaskiya halinsa bayan watan Ramadan kamar halinsa ne a cikin watan Ramadan yana yin kokari wajen ci gaba da aikata aikin da'a a wajen Allah da dawwamuwa akan aikata aikin alheri da karanta alkur'ani domin ai bai kasance yana bautar ramadan ba a'a innama ya kasance ne yana bauta ma ubangijin ramadan shi ko ubangijin ramadan shine ubangijin dukkan watanni gaba daya don haka ka ci gaba da bauta ma Allah ba ramadan kake bautawa ba ya ku musulmai yana daga cikin ayyuka nagartattu wanda mumini yake kwadayin Allah ya karba masa ya kuma cika masa a cikin waɗannan 'yan kwanaki na watan shawwal wato shine yin azumi guda shida cikin watan shawwal hadisi daga abi ayyub al-ansari yana cewa Allah ya dade shi manzon tsira sallallahu alaihi wa sallama yace wanda ya azunci ramadan sannan sai ya biyar da shida bayan watan ramadan a cikin shawwal za su kasance masa kamar ya azunci shekarar gaba daya malamai suka ce ai yadda sha'anin yake ya azunci kamar azumin shekarar gaba daya yace domin mato kyakkyawa ana ba da gomanta ne misali saboda haka ramadan yana daidai da wata goma shidansa kuma suna daidai da wata biyu allah muke roƙo ya mana muwafaka ga dukkan waɗanda suka yi azumi ga dukkan waɗanda suka yi tsayuwar dare roƙo muke allah ya bai da mu wani watan ramadana ɗin na shekaru masu yawa ya ku musulmai hakikatan idan wannan lokacin ibada na ramadan ya kare to ai lokacin addu'o'i ba su kare ba kuma lokacin tsayuwar dare bai kare ba gaba gare mu akwai lokuta ididdigaggu da dama da wasu dama da Allah yake ba mu dan adam masu bibiyar juna don aikata aikin alheri gaba gare mu akwai lokaci mai maimaituwa a cikin dare da rana shine na lokuta guda biyar da ake salloli guda biyar wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ku kiyaye akan salloli da ma sallar tsakiya ku tsaya a wajen Allah kuna masu kankantar da kai gare shi gaba gare mu akwai tsayuwa ta dare wanda ita ba ta karewa akwai shafa'i da wutiri akwai tahajjud akwai qiyamul layli duka a ciki Allah ya ce daga cikin dare ka yi ƙoƙari ya zamanto ƙari a gare ka ana tsammanin Allah zai ta da kai a wani matsayi abin yabo da jinjina manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gaba gare mu ya ko mutane akwai wata yar kiftawar idanu da take lahaza ce mai saurin wucewa ita ce lokacin sallar asuba a lokacin da ɗan adam yake tashi cikin dare kuma akwai wata sa'a da ake amsa addu'o'i wato a cikin ɗaya bisa ukun dare na ƙarshe ka yi amfani da wannan dama da ke tashi kana gaya ma Allah bukatunka kuma kan ke yawaita neman gafara a wannan lokaci ya ku mutane gaba gare mu har yanzu akwai wasu sati da ake yin ibada bai girman gaske wannan ibadar ita ce sallar juma'a ita kanta akwai wata sa'a a lokacin da ɗan adam in yi muwafaƙa yana roƙon Allah a wannan lokacin duk abin da ya roƙa Allah zai masa wannan alfarma ka yawaita addu'a cikin wannan wuni har zuwa daransa gaba gare mu ya ku mutane akwai azumi na ranaku farare da su ne ake cewa wato akwai ranakun sha uku sha biyu sha uku sha uku sha biyu sha uku sha hudu sha biyar kwanaki guda uku sannan akwai litinin da kuma alhamis don tsira sallallahu alaihi wasallama yana cewa ana bijiro da aikin bayi ranar litinin da alhamis zala ya ce ina so a zama an bijiro da aiki na ina mai azumi a wannan lokaci imamu turmizi da ahmad duk sun fitar da wannan hadisi ina hada ku da allah ina kuma hada ku da allah ku dawwama wajen aikata aiki nagartattu ku yi watsi da munanan ayyuka mumini wannan shine fatarsa kullun ya rinka aikata aiki nagari shine kuma damuwarsa da fatarsa ya zamanto yana yi ma Allah da'a har mutuwa ta same shi a wannan lokaci godiya ta tabbata gare ka ya Allah a bisa ni'imar da kai mana na riskan watan Ramadan har kuma ya wuce ya bar mu godiya ta tabbata gare ka ya Allah wajen taimaka mana da kai wajen sabon azumin watan Ramadan da kuma tsayuwar dare da aka yi da karanta alkur'ani da yin sadakoki da kyautatawa duk waɗannan ba su samu ba sai da samarwanka ya ubangiji da kuma kyautarka da kyautatawarka da karamcinka Allah ka karɓa mana ya Allah ubangiji ka gafarta mana zunubanmu ka ruɓanya ladanmu ya Allah ruɓe wato da ba adadi ka ‘yantar da wuyayenmu daga barin wuta ya Allah ka ji kan wato ka ji kan iyayenmu ka nesanta wuyayensu daga barin wuta kai ne mafi girma da daraja da karamcin wanda za a roƙa ya amsa kuma kai ne mafi alherin wanda yake bayarwa in an roƙe shi ku yi salati wa manzo sallallahu alaihi wa sallama annabin ku wanda Allah ya umurce ku da yin haka lalle Allah da mala'iku suna yin salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ku masu imani ku yi wa manzon Allah salati tsira yana cewa wanda ya salace guda ɗaya a kaina Allah zai yi masa guda goma Allah ka yi tsira a bisa manzanka annabi Muhammad da kuma alayensa kamar yadda ka yi tsira ga annabi Ibrahim da alayensa domin Allah kai abin godiya ne da kuma jinjina Allah ka buwayar da musulunci da musulmai ka kaskantar da shirka da waɗanda suke mushrikai ka dirkakar da makiyanka makiyan addini makiyan musulmai makiyan littafinka ka taimaki bayinka waɗanda suke masu ɗayanta ka ya ubangijin talikai Allah kai mana gafara cikin watan Ramadan kuma kai mana gafara bayan watan Ramadan domin kai rayayye ne kuma tsayayye dawwamamme kai albarka a gare mu kuma kai albarka cikin ilimin mu sannan kai albarka cikin ayyukan mu kai albarka cikin dukiyar mu ka yi albarka cikin ‘ya'yanmu da matanmu, ya Allah garuruwanmu ka yi musu albarka, ya Ubangijin talikai. Allah ka dawo mana da Ramadana muna kyakkyawan hali. Allah ka dawo mana da Ramadana muna kyakkyawan hali. Allah ka dawo mana da Ramadan muna kyakkyawan hali ya Allah waɗanda za su iya azumtarsa. Ya Allah kada ka sanya wannan Ramadana ɗin ya zamanto shi ne ƙarshen wa'adinmu a wannan duniyar. na roƙonka ya Allah ka sanya Ramadan ya zamanto mai shaida a gare mu ba mai shaida a kanmu ba Allah muna roƙonka kada ka sanya Ramadan ya zamanto shine ƙarshen rayuwar mu cikin wannan wannan wata din ya Allah idan ka sanya wannan to ka sanya mu zamanto cewa masu alfarma ne a gurinka kada ka sanya mu waɗanda ka haramta mu ya Allah godiya ta tabbata gare ka ya Allah a bisa cika wannan azumi godiya ta tabbata a gare ka bisa iso da mu da kai watan Ramadan da kuma bayan Ramadan godiya ta tabbata gare ka a bisa wannan azumi da ka ba mu dama muka yi da kuma tsayuwar dare da aka yi Allah ka sanya mu cikin waɗanda suka azumci wannan wata din da imani da samun lada da riskar lailatul qadr da kuma rabautuwa da gwaggwaban lada daga wajen ka ya Allah Allah ka gafarta mana zunubanmu duka gaba daya ka sanya mu cikin waɗanda ka karɓi ayyukansu a wannan wata ɗin ya Allah ya Allah muna ban kwana da wannan wata ɗin ubangiji ka tara mu cikin soyayyarka da waɗanda ka fi so ka saka mu cikin su ya Allah da dukkan sauran musulmai muna roƙonka ya ubangiji a bisa cika wannan wata mai karamci muna roƙonka albarkarka ya Allah da albarkar addu'o'i da muka yi muna roƙonka kuma ka tsarkake zukatanmu daga munafurci ka tsarkake harsunanmu daga ƙarya ka tsarkake idanuwanmu daga barin kallon haram ka ba mu kyakkyawar niyya ta gaskiya ya Allah ka wanke zukatanmu ya Allah cikinta da wajenta ya Allah ka ba mu hasken cikawa na wannan wata din ya Allah godiya ta tabbata gare ka bisa wannan ni'ima ya Allah godiya ta tabbata gare ka ya Allah a bisa wannan gwaggwabar baiwa mai girma da ni'ima da kai akan mu ta isowa wannan watan Ramadan Allah ka karba mana ya Allah ya Allah idan waɗannan kwanaki sun wuce da gaggawa ba tare da lura ba har sun wuce ya Allah muna roƙo ka sanya mana a cikin sa wani babban rabo wanda za mu samu a ciki na rahama da kuma gafararka da 'yantawarka daga barin wuta Allah ka sanya mu da wannan kwanaki da muka yi ya zamanto karɓaɓɓai a gare ka ya Allah ka sanya mu cikin waɗanda ka amsa musu kuma kai musu albishir da aljanna kuma ka tabbatar musu da abin da suke buri a wajenka Allah ka ba mu wannan ni'ima ya Allah godiya ta tabbata gare ka a bisa wannan ni'ima godiya ta tabbata gare ka bisa wannan cikawar watan Ramadan godiya ta tabbata gare ka da ka iso da mu kuma ka nuna mana bayan watan Ramadan godiya ta tabbata gare ka ya Allah a bisa tsayuwa da azumi da ka bamu Allah ka sanya mu cikin waɗanda suka yi azumin nan da imani da samun lada da rizkan lailatul qadri da rabautuwa da babban lada da gidan aljanna ya Allah ubangiji ka bamu rabo mai kyau a wannan duniya kuma bamu rabo mai kyau a lahira ka tsiratar da mu azabar wuta aqumu ila salatikum wa sawwu sufufakum yarhamukumullahu wa iyyakum